أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bai kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu inda muke gabatar da littafin muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi wajen sati da ya wuce ba a yi karatu ba da wannan sati wajen da ya wuce allah bai karanta aka yi ba sai wannan satin zan mu koma yau muna sudu nawa ga jimadar afir 20 ga watan jimadar afir shekara ta 1446 ko a cikin littafin nan wadda na imam malik dan anis muna ina kitabun nikahi babi na 20 din da mawaɗaƙin shi ma babi kitabun littafi littafi ne a cikin mawaɗa a cikin littafi littafi da muke cikin muna cikin kitabun kitabun nikahi littahi wanda ya bayani akan aure a cikin kitabun nikahi mun zo babi na 20 duka kitabun nikahin babi 22 ne 21 ne yana mun zo karshe da wannan babin sai na karshe babi 21 ne muna babi na 20 babi na 20 shine babun nikahin mushriku idza aslamat zawjatahu qablahu mun yi wannan mun karuwa ya safawan ko mun ka zan mu tashi nan da ya ce ruwaya ta 1161 ƙala bin shahabin walam ya bulguna anna imra'atan hajarat ilallahi wa rasulihi wa zawjuha kafirun muqimun biddar al-kufri illa furikat hijratuha bainahu wa bain zawjiha إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنكدي عدتها نما كتاكو kenan zan mu tashi ruwaya ta 1,161 a lamba ta wajena ruwaya ikrima a darasin da nishi muna bayanin aure akan aure muna babi na mace da mijinta sai su duka kafirai ne sai macen sai ta shiga musulunci mijin bai shiga ba kenan inda mace ta rigayi mijin ta shiga musulunci ya hukunci yake da kuma inda shi namijin sai ya rigayi macen shiga musulunci ya hukunci aure yake a shi ne dai darasi na ko kenan kan auren shi ne babu ya ce ma nikahin mushrik auren mushriki iza asala mata zaujatuhu qawluhu idan matar shi ta shirgaye shi shiga musulunci mutum da kafirai guda biyu ko sai matar ta rigaye shi ko kuma acts din zalika sai da wannan hukuncin abu karatu da wuce ba da mun hudu matsalolin mun hudu hukuncin yanzu a wannan ruwa ta ɗaya ce ta ƙare daga ita sai ta ƙarshen baba matsalolin da mun ƙare su sai dai ba mu ƙi da ruwayoyin ba da suke baba idan zan mu kare ruwa yau sai mu shiga sabon babi sai ya ce
قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم أم حكيم بنت الحارث bin hisham بن هشام mu je kaɗan kaɗan wa hadasini in ji ubaidillah ya ce yahaya ya bani hadisi an malikin daga malik ɗan anis rahmatullahi alaihi an ibn shihab daga malamin imam malik wanda ake ce mai ibn shihab sunan shi muhammadu bin muslim ko kuma a ce mai imamu zuhuri kenan wannan labarin daga shehun imam malik wanda ake ce mai zuhuri ko kuma muhammad bin muslim ko kuma wa ibn shihab shi yake ba da wannan labarin sai ce ne وكان تحت a إك- kodi ba anna ummu hakim yace wata mai sunan ummu hakim wace ummu hakim ummu hakim bintu haris bin hashim bu ummul hakim yal haris yal hash idewa hisham kenan zai ba mu labarin wace labarin wa ummul hakim yawa ya haris bin hisham to ita wace ce wannan ummu hakim sai ce كانت تحت إكرمة بن أبي شحل ita wani ummu hakim tana kalkashin ta hata ne yana ne tana aure da ta hata ikrima tana kalkashin kenan tana da aure da ikrima dan abi jahal ita ummu hakim waya mijinta ikrima dan abi jahal to sai aka yi فأسلمت يوم الفتح lokacin da aka yi fatahul makka a shekara ta takwas sai da aka yi fatahul makka ita wannan ummul hakim sai ta zo ta shiga musulunci kenan ta riga yawa shiga musulunci ta riga yi mijinta ikrima shiga musulunci kenan zai ka ɗauki abin ya kana gani an yi fatahul makka ummul hakim ya zo ta yi mi ta shiga musulunci to shi ne ci mana وحارب زوجها إكرمة بن أبي جهل من من الإسلام حتى قدم اليمن wa haraba mazaujiha ita tana yana ummul hakim ta shiga musulunci ko wa haraba zawjuha sai mijinta ya tsere ya wari wani ikirma sai tsere bin abi jahal min al-islam ya tsere dan ke shiga musulunci shine wa haraba zawjuha sai mijinta ikirma ya tsere ina ya tsere min al-islam ya tsere dan ke shiga musulunci har yaje ina
يمن hatta kadima yaman har ya zo garin yaman yana yanzu muna an yi fitowar maka ko umar hakim ta yi ta musulunta ina ya kirma ya tsere ya ce ina ya ce yaman to ya kai فارتحلت أم, أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن to kaji soyayya ba ta halar ummu hakim sai ummu hakim ta kulla sirdi ta isko shi har yaman din kenan ta kul- ta kulla sirdi ta isko ikrima ha ina har yaman tun daga ina tun daga makka ta iske shi inda ya tsere har yaman din da ta jiya ta ce mai ba da atu فدعته إلى الإسلام sai ta kira shi ta ce ikrima gunda zuwa shiga musuluncin nan shine fa da atu sai ta kira shi zuwa musulunci ya aka yi فأسلم sai ikirma sai shiga musulunci shi ba وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح sai ya gabato kenan sai ya komo ai ya tsere sai ya me sai ya komo kenan shi ne sai ya gabato gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yi budin makka
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya shigo madina makka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi وثبت إليه wasaba ilaihi farhan sai annabi ya zabi da zuwa gare shi yana mai farin ciki wama وما عليه رداء wama حتى alaihi بايعه ridahu hamma bai da mayafi ai su al'ada sun suna dora mayafi ko to da annabi ga ikirma ya zo dan he zabu da dan mi farhan dan horin ciki hamma bai tashi da mayafin shi ba kamar da yake dora haka hatta baya abu har ya zo yawa ikirma mubai'a yace ka shiga musulunci kenan ikirma ya amsa kalmar shahada yawa annabi mubai'a to sai aka yi فثبت على نكاههما ذلك to kaga a shahidina ne dizancin da muka yi ga shahidina fasabata ala nikahihi ma zalika sai annabi ya tabbatar da wannan auren nasu da ikrima da ummu hakim sai annabi ya tabbatar da auren kenan bai zai gani kenan lokacin wahar shiga musulunci yawwa kenan da ya shiga da ta shi da ya shiga da ta shiga musulunci ummu hakim kaga annabi sallallahu alaihi wasallama a farkon waka bai ce wato ki ba ki babu ikrima kaga yadda aka yi duka sejur din nan har ta tashi ta je ina ta je yaman ta zo da wa da ikrima ikrima ya musulunta da ya musulunta kuma annabi sai ya tabbatar da auren annabi bai ce ba a je a sake sabon aure a sake kasa daki a sake fati a sake goro da abin da ake duk tambi da aka mai duk bai ce wannan ba kenan wannan auren sai ya tabbatar da shi kenan me kake gane wa kenan aure nan mutum kukul guda biyu inda macen ta fara shiga musulunci yana in shi namiji ya zo musulunta ba a sake aure in ma da giya aka ɗaura wancan auren na farko ba a sake shi da wannan fasaba ta sai a tabbatar da wannan auren sai dai hukumci inda yake inda ya komo mu yi wancan karatu inda ya komo kan da ƙari idda tun da ainihin duka wannan bata- a yawuce a wacce da ta yi ai fitowar maka ne ya tsere a satin ta ɗaura sirri ta je ta zo kenan sai ga kamar duk cikin idda ta ne ta hayi dawo sai annabi ya tabbatar da auren kenan hukunci nan zaka huda kenan in menene mace in ta rigayi mun yi duk karatun baya mace in ta rigayi mijinta musulunta in ya zo kan ta kare ba a sake wani sai a tabbatar da wannan aura inda magana take inda ta kare idda shine matsala lafiya wanda a wancan karatun mun kawo shi to nan ya kama ikrima wani ne ikrima ikrima dan abu jahali din yanzu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in zaka zana waɗanda suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adawa adawa ta ƙarshe oba ta ƙarshe zaka cewa a abijal to kwana ka zo walid bin mugira su zaka zana to shi wanda ikrima kenan dan abu jahal abu jahal auna yake a kashe shi a badar aka kashe abu jahal to da aka kashe abu jahal a yakin badar sai wannan ikirma dan abu jahal sai gado baban shi duk a dawo da ta gama abu jahal yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ikirma ya gade ta ya zama to kewa annabi sallallahu alaihi wasallama muguwa adawa ta karshe ko kuma kewa musuluncin muguwa adawa ta karshe wanda ikirma duk wani barna amma da ya tsaya karshen bulbin tunda ya musulunta daga baya tunda ikirma duk wani ɓanna da ake na musulmi su sha wahala su ikirma su ne amma makka har rangai da aka ce suke wuta karkara irin du'afa wanda ba su yi hijira ba sun kasa hijira su gama da su su wuce kuma ka ɗauko yaƙin wannan uhudu ai a nan ne musulmi suka sha wahala ko aka kashe musulmi wajen gudanawa saba'in aka musu zobe har da annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ake cewa an kashe manzon Allah da kaza da kaza da ni bayani to su waye jagoran cin yakin uhudu ikirma ne da halid bin walid ikirma ne a maimuna ikirma ne a mai halid bin walid ne a maimuna ikirma a maisara kama su ne kumantakin yakin su bi haka da ikirma da halid bin walid su suka ja jagoran gazawatul uhudu su kamar su suka ka victor in yakin uhudu aka yi rijayewa aka rijaye musulmi to wanda sai ka wannan victor in rinjaye suka yi kokari a kafare halid bin walid ne na warko da ikrima to in ka dauko nan mun hade sababin shiga musulunci ko sababin shiga musulunci shi ya ware ne matar shi ta iske shi ko to amma dai sababin shiga musulunci ikrima sababi biyu ne kenan zama ka sababin guda sababi na matar gamuwa ne da wani sababi sai ya komo akan ya tsaye kenan mun ga dai wa ikrima sama sama ko ɗaya ne daga cikin mai wa musulunci adawa ta ƙarshe ƙoba ta ƙarshe kamar yadda ya gado gurin baban shi muka ce a gazawatul uhud ma shi da khalid bin walid su ne gwarzaye su ne kumandan da suka jagoranci gazawatul uhud dawa dawa da khalid da ikirma to da aka zo aka yi fatahul makka a wace shekara ta fatahul makka a shekara ta takwas alhijiriya aka zo aka yi fatahul makka wannan tarihi mai zama sama sama da aka yi fatawar makka zama ka hadisin sa'ad bin abi waqas sama sama da aka zo aka yi fatawar makka a shekara ta nawa ta takwas ta takwas ne aka zo aka yi fatawar makka da aka yi yawmul fatawar makka ai ba ya mai dogon bayani ba lokacin da aka yi fatawar makka ai abu sufyan ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gari ai sun tattauna sun ce sun sharɗe yanda za yi niyat aka ce duk wanda ya shiga duk wanda ya shiga gida Abu Sufyan fa huwa amin wanda ya shiga Ka'aba masallaci fa huwa amin wanda ya shiga gidan shi ya rike fa huwa amin kenan in kana so ko ka shiga gidan ka sa kile ko ka je gidan sarki Abu Sufyan ko ka je masallaci ba to aka yi mishi kawai mun gane wannan to amma dai aya tarihin ba muka yi da kwai waɗanda suka zo suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen shi su ne su safawan wanda muka yi ruwa shi baya su safawan kin shiga gida suka yi suka zo suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam inda Khalid bin Walid ya kore su to ana a fatahul makka hadisi na sa'ad bin abi waqas yake cewa lamma kana yawmul fatahul makka lokacin da ya kasance ranar fatahul makka ce amana rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lamun cewa mutane ya ce wani wanda ya shiga gida Abu Sufyan amin ne wanda ya shiga gidan gidan shi yayi ko wanda ya shiga Ka'aba duka a tawasu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ce illa arba'atu nafarin sai dai mutum hudu wa mar'atani da mata guda biyu wannan annabi ya ce iqtuluhum ku kashe su in wajadtumuhum ko da kun same su mu'alliqina suna liƙe bi astar ka'aba da ka'aba me yasa saboda adawarsa ta kai tayi tayi tayi tayi tayi da wannan su aka wasu wannan wanted din aka aka ce a gama da su to su wannan guda hukun suwa ne shi wannan ba Allah na ciki ikrima bin abi jahal abdullahi bin hatal maqis bin subaba abdullahi bin abi sarfin su hudu ne da ikrima muje gawa ikrima bin abi jahal da abdullahi bin hatal da maqis bin subaba da abdullahi bin abi sarfin su hudu ko to mu rike magan hudu to wannan guda hudun shi na farkon shine wa na farkon biyu kadariya tawa da an kashe su biyun kuma sun zo sun shiga musulunci an yaye musu a cikin wannan hudun wanda aka kashe a cikin hudun ka rike su murike suna nasu ko muka ce da ikirma da abdullahi bin hatal da makisu da abdullahi bin abi sarki to biyu an kashe su a hudun nan biyu kuma sun sun musulunta to wanda aka kashe na farko shi wannan abdullahi bin hatal abdullahi bin hatal fa udrika wa huwa muta'alliqun bi astaril ka'aba an riske shi ya je ya liku da ka'aba anan sai mutum biyu suka yi tserere sa'id bin quraish da ammar bin yasir sai suka yi tserere sai ɗaya riga ya wani aka ce sa'id sai ya riga ya ammar sai ya zo kashe wannan wane abdullahi bin hasan shi ne ga ruwaya buhari daga ruwaya buhari ya kawo wannan na shi abdullahi bin hasan hadis la'anis yake cewa da hala amul fatahi annab sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka shekarar da aka yi budin makka wa ala ra'asi maghfar aw kanshi da kai kamar kulai yaki wanda da ake sata ta karki haka falan ma naza'ahu lokacin da annabi ya kudda wannan kulai a lokacin ja'ahu rajulun sai wani sahabi ya zo ya ce mai inna ibn hatal muta'alliqun bi astar ka'aba ibn hatal yana can ya liku da ka'aba dan ka aka shi sai annabi ya ce uqtulu saboda adawa adawa adawa da tsaye kenan yanzu aka shewa abdullahi bin hatalwa kashe shi muka ce da wada suka yi tsere ne da amma da sa'id bin quraisi to shi kuma amma maqis bin subaba fa adraka hun nasu fi suqi fa qataluhu shi a kasuwa aka yi shi a gama da shi sauran nawa sauran biyu amma ikrima to shi ikrima wanda da muke zance dan abi jahal faraki bal bahar sai tsere da zai tsere ya je yaman sai ya je har ya hau jirgin kasa a cikin jirgin kasai fa asabatu kuma asifun sai wata iska ta zo cikin ruwa da in kuna cikin bato da iska take zawa ta kakkada bato haka sai iska ta zo fa qala ahli safina sai ma abuta mai tukin jirgin kamar kaftan in mai tuka jirgin sai yake cewa ahli su ku tsarkake niyya aikin cikin aya da fai zarafi ku fulka ko sai aka ce ku sai shi mai tuka jirgin cewa ahli su ku tsarkake niyya kenan me ku yi ihlasi ku ce la ilaha illallah kar ku ce wani kuma kunan ku kone ku ce Allah ne daya la tuguni ankum shay'an hahuna domin fa inda alihatukum iyayen gidajen ku kuma kunan ku me tuka jirge ce ba sa muku amfanin komai a yau ikirma kuma yana yana yana cikin jirge a da ikirma a rai sai ce wallahi la illam yuje fil bahari illa al ihlas la yuje fil barri dai in dai muna cikin wannan kogi ba abin da zai tseratar da mu sai Allah daya to ai a wajen ba abin da zai tseratar da mu sai Allah daya sai alƙawari ya ce wallahi idan Allah ya tseratar da ni daga wannan gurin la atayanna muhammadan zan zo a gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in yi mubaya'a da shi na san zan same shi mai abuwa ne mai karamci ne sai Allah ya karanta kuma jirgi bai nutse da su bai sabka da ya sabka sai ikirma kenan kaga nan ma ya kan gaji ya kan kulla ko to da ya isa yaman da jirgin ya sarke su kuma daga can hallo ga matar shi ta zo kenan kaga sau ban shiga ikirma musulunci sau biyu ne guda biyu na warko da na wannan masuha da ya gani ta me ta jirgi da kuma na biyu mata tashi kuma ta iske shi kaga a na ikirma sai zo ya musulunta shi ne nan da ya zo wasaba ilayhi annabi ya zabura ya tarbo shi sai wani kuwa sai na nawa a muwaɗi nawa muwaɗi ku sauran wani amma abdullahi bin sa'ad bin sarfi shi kuma sai ya ɓoye gidan usman ɗan affan domin ɗan uwan reno ne na usman ɗan affan sai ya ɓoye a can sun sha nuna ɗaya da usman kamar ɗan uwan shi ne shi ma tarihin shi wannan guda hudun aka zai ɓalle da suka yi don shi abdullahi bin sarai sai da ya shiga musulunci ma har ya hijira ya zo ya fita daga musulunci ya yi ridda ya komo ya yi ta abubuwa da da wannan shi ma aka fito kusa da mutum nan kenan da ya ɓoye gidan usman bin affan bayan wuta ta kwanta annabi yana an san baya sai usman ya zo da shi da usman ya zo da shi annabi usman bin affan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a amshi mubaya abdullahi annabi ya ki kan ya kai har sai da aka yi wannan su uku sai a na ukun tukwana sai ya amshi mubaya shi annan ne da ya amshi mubaya shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai na so lokacin da ba amshi mubaya shi ba a samu wani daga cikin ke ya kashe shi ba sai suka ce sabai suka ce ai mu ba mu san abin da yake ranka ba da ka nuna mana koda da idan ka sai ta ai annabi baya wannan annabi baya nuna da ido ko na abubuwa a shahidai nan abin da muke nema menene sauran shiga ikirma musulunci saboda bibi na farko masiwa da ya gina cikin jirgin ruwa na biyu kuma matar shi ta tashi ta iske shi har can yaman sai ta zo da shi sai musulunta to su wannan sabai da gani da wannan ana hudin zancen sabai sai kai shiru kai kai karshen dan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan hadisi yake cewa hiyarukum fi jahiliyyati hiyarukum fil islam masu girman ku a jahiliya kuma su ne masu girma a cikin musuluncin ma duk abin da ya a cikin ballar da ya da aika aika ya rama ta a musulunci a gaza wata ridda lokacin da abubakar siddiq ya khalifa ai ai gaza wata ridda to lokacin su suka jagoranci gaza wata ridda ikrima da khalid bin walid wannan wanda suka jagoranci uhudu sun suka jagoranci ga zautin ridda kaga kenan annan sun hau sun hau duk inda ba a shiga sun jira sun yi jihadi fi sabilillahi a ƙarshe dai ikrima ya mutu shahida a shahidi ya mutu kuma sai da ya zama to zamanin has umar bin hadab suna khalifa duk wani komandan in yaki ya zaje na musulunci ana sashi kaga kamar yadda ya a can yayi ana khiyarukum fil islami khiyarukum fi jahiliya mu muke nema mu ana mun koma sira ne muke nawa hukuncin muke nawa kenan anan da ikrima ya tsiri da ya zo annabi ya tabbatar da aurensu kenan wannan hukunci kake doka anan idan kufin ne mace da namiji kafirai idan matar ta fara musulunta in miji ya zo daga bayan musulunta ba a ba a sake ba an ce batan da alade da giya aka daura auren wannan auren yana nan sai a tabbatar da auren amma diya ne tabbatar da auren in ba ta kare idda ba shi ne imam maliki ta shi amma diwa suka yi suka ce kuda ta kare idda ana iya mai da auren sai ka tarihin ibn asi da maka mijin zainab wanda mun kashi a wancan karatun ba sai mun kuma baya ba to wannan sai mu zo to in namijin ne hoyo fara musulunta ya zai sai sai kana malik قال مالك إمام مالك رحمة الله عليه يجي وإذا أسلم الرجل قبل امرأته أتك وانا وإذا أسلم الرجل قبل امرأته إنكم نمجن يقار مسلمتا كابم ماتش كفر قدابي مشركي كافري سيوا هار مسلمتا namijin shine wa iza aslama rajul qabla imra'atihi idan namijin ne ya fara musulunta kafin matar shi to waqa'atil furqatu bainahuma to waqa'at furqa bainahuma raba su ya abu kenan rabuwa ta abu tsakanin su kenan raba sai shine waqat furqa kuma kenan rabuwa ta abu tsakanin su kenan in namiji ne fara musulunta daga ya musulunta kawai me zai raba sai sai dai idza urida alaiha al-islam falam tuslim amma dai ana bata sa'a daya idza urida alaiha al-islam falam tuslim in an bujurto mata musuluncin ko bata shiga musuluncin ba kenan in shi ya fara shiga musulunci sai ya bujuto mata musulunci sai wancan ya shiga musulunci ga yanan ga fa'idar musulunci ga kaza ga kaza in ta shiga aure shi ma sai ci gaba irin wannan amma dai in ba ta shiga ba shi ba a jira kamar ɗaya irin wancan ci kenan kawai raba ake ana amma dai ba a raba sai an yi mi sai an bujuto mata musulunci kenan nan wannan ne ke huduwa in namiji ne ya shiga sai ya yi mi sai an bujuto mata musuluncin in ba ta shiga ba babu aure kenan ba a jan lokaci a namiji kawai bujirto mata musuluncin za a yi kwana ɗaya biyu uku a mata nasiya a yi kaza a yi kaza in ta shiga musuluncin fa nema in ba ta shiga ba babu aure me yasa me yasa لأن ba الله تبارك وتعالى يقول في dan كتابه Allah mai girma da buwa yana cewa a cikin alkur'ani ولا تمسكوا بعصم الكوافر kar ku rike su da igiyar aure ta kafirci kenan kar ku rike mata da igiyar aure ta kafirci kenan kai in ka shiga namiji ita bata shiga ba babu aure in dai an bujurto mata auren an bujurto mata musuluncin takiya mun gane masu alai to in kuma ahalin kitabu ne ba umma ce ahalin kitabu ahalin kitabu guda biyu ne kirece ne guda biyu sai namiji ya shiga musulunci mace mace shiga ya zai ba a raba su dan ba a raba su mu gane wannan kenan nan wanda ake raba mushrika majusa anniya sun da ake raba ahlul kitabi ba ba a raba mun gane wannan daga nan ya kare da ba wannan sauran babi ne na karatun wancan da ya huce mu can muka yi da san kenan zai kowa ma sabon babi babi na 21 yace ba wannan dai wancan karatun zai koma ai domin shi wannan sabon babi babun ma ja'a fil walimati kenan mun kare baban auren na tsankanin mushriki da kafira kafira da mushriki zai shiga ma babi na karshe na kitabun nikahi shine zai ma zancan walima ta aure shine babun fi walimati babi abin da yazo a cikin mi walima al walimatu nan shine it'amun nikahi abinci da ake yi na walima aure ke dai nan inda muka sha ban mu yanzu watar muna walima ba lokacin da ba a musulunci shi ake walima
bayan ta zo gida a'a wai a musulunci a sunna a sunna shi ake walima bayan ta zo gida bayan ta zo gida jazakallahu khair mu yanzu ai muna walima kan ta tare kamar yanzu gobe yau zata tare sai ai walima yau kaga shedan ya shiga mu samu ladan abin ba ita kuma walima ana yin ta sai sai an tare mafi yawan kuma muna walima kan ta tare ka gomi ya tare cikin ɗarin mu muna walima kan ta kan ta tare shi ko walima sai ta tare sai an kai amarya washe gari sai ai walima sai an kai amarya washe gari sai ai walima ba yau ba abincin nan da ake na baki na biki a mai da shi walima kenan sai an kai ko da yake muna cin tuwon sati na sai ta tare sai ta tare sai ta tare eh amma dai eh a su ba da mita suka yi sai ta tare eh yawanci kana ji Eh.
da ana yin tare da ya ayar da nake tare
a a yau ai da sa ya ke ita da sa ake ba ta ma yi ko ai ba ta je gidan ba ai ita tana gidan su ake wuce sai ta da sai sai ta tare ta tare a shari'a ta sunna sai ta shiga gidan ake walima mu ko muna walima ko da a ranar ne ai ba ta shiga ba tana gidan uwayenta yawwa ba a kai ta ba ake walima shi kuma wa- fi sunna sai ta yi mi sai ta zo gidan da to mu je dai zancen walima sai ce قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah yace ya hayya ya bani hadisi daga malik dan anas rahmatullahi alaihi عن حميد الطويل ya samo daga humaydut tawil عن أنس بن daga مالك Aris dan Malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yawa annabi shekara tare yana mai hidima أن عبد الرحمن بن بن عوف Abdurrahman dan Aufi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin asharatu mubashirin bil janna جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdurrahman dan Aufi wata ran sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama وبه أثر سفرة
a rigar shi ko a kayan shi da kwai asara gurbi na tas-tas haka na rawaya-rawaya na turaren za'afaran kamar da ya zo a can lokacin ango yana sa turaren za'afaran shi kuma ta- turaren za'afaran kamar yale-yale ne haka kenan sai annabi sai yi shi abdurrahman bin auf da ya zo gurin shi sai annabi ya je yana kamshi kuma ya ga a tufuwar shi da kwai fas-fas haka sufura kenan asara kenan da kwai fas-fas na yalo na turaren za'afaran sai abu- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a kayan abdurrahman bin auf sai ya ce mai فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nake ganin ka ya ango ko ma yanzu mutum ya zo yayi ado na kamshin tare ka ce kai ya nake ganin ka ya ango shine fasa alahu rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi فأخبره أنه تزوج sai ya ba annabi labari ya ce ai angon cewa ne aure ne فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdurrahman bin aufin كم سقط إليها nawa ka kora mata kenan nawa ka bata sadaki kam sukta laha saka sukta korawa madina ne nan nawa ka bata sadaki sai ce فقال sai abdurrahman bin auf ya ce wa annabi زنة نواة من ذهب nauyin nauyin mi dan dabino ko kuma nauyin dan dabino a sunan shi in ka ce dabino wannan dan dan dabino ko ko kuma ka ce kwallon dabino kenan nauyin kwallon dabino na zinariya kenan abin da ya bada sake nauyin kwallon dabino na zinariya sai ka auna ka samu da shi kamar ya kai gram nawa ai kudi ne kamar daidai dan dabino ka auna gram nawa ne to daidai nauyin na zinariya ce haka da ba da sadaki ai can ba karatu mun yi bayani akan sadaki ko kenan kaga ne tambaye shi da sadaki ai mun yi bayani sadaki su malikiya sun ji akan sadaki ba a aure kasa da rubu dinar su malikiya sun je akan rubu dinar in kaga wannan kamar shine su ma kenan wannan kamar daidai rubu dinar ne su a wajen malikiya duk aure sadaki sai ya kai rubu dinar amma dai mafi yawan malamai sun ji akan duk abin da yake da kima da daraja an iya yin sadaki da shi ko da bai kai ba duk abu mai kima an yi sadaki da shi to sai ya ce فقال له رسول الله صلى الله عليه sai manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdurrahman bin Auf أولم ولو بشاه ka yi walima ko da da ila akuya ce shatu an aka ce shatu da larci akuya tumkiya rago kenan ko da ila karama akuya ko karamin tumkiya ka je ka yi walima kenan na wani hadisin da yake karanta mu kenan yana nuna mu umarnin annabi na ayi walima wane da abrahman bin auf muka ce ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah manya kuma ɗaya ma daga cikin ashiratul bashiri na bijanna kuma mai kuɗi ne daga cikin sahabbai shine a tarihin shi lokacin da aka yi hijira ya yi hijira daga ina daga makka ya yi hijira kuma madina to ai zamanin kasan imani mu duk daga baki ne ƙarshen imani na sahabbai shine ƙarshen imani ai da aka yi hijira ake ba sai a kamo alarama ba a kamo malam usman misali alarama shine muhajir ya je gonarka kantinka ka raba tsaka ha ba haka suke yi ba don tsananin imani shi muhajir da ya zo daga makka sai ya zo gurin dan madina a je komai a raba tsaka su raba to shi abdurrahman bin wannan bin auf sai aka gama shi da sa'ad bin rabi'a shi da aka mai yan untaka sa'ad bin rabi'a sai sa'ad bin rabi'a ya kira shi ya ce to raba gona raba dukiya raba sai sa abdurrahman bin auf ya ce a amiban Allah ya albarka a dukiyarka da gidanka da matarka ni kawai sani hanyar kasuwa kamar mutum ne wanda ya iya sarrafa dala ta koma biye da koma karbu sai ya ce sani hanyar kasuwa sai aka sa shi hanyar kasuwa ya je ya fara kasuwa ciku da nono da mai da mai kan a ce mene ne sai ya zama tona daga cikin maloniyar sahabai a cikin madina garin manzo to bayan da ya zo ne da ya fara ilka kasuwa ma da ya dan samu jari ya yi kuɗi sai ya je wannan aura yana kaga ɗaya daga cikin ƙoƙarin sahabbai yadda raba ake amma dai shi ce a'a bari ko mun kai cewa abin da aka masu ni kawai kai ni kasuwa garu sai a kai shi kasuwa to me muke gane a wannan hadisin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa na farko ya tambaye shi kam sukta me ka bata sadaki can karatun baya mi aure dole sai da ne sai da sadaki shine sadaki ne aka samu sabani akan shi muka ce malikiya suka ce kai kaɗan da rubu dinar ɗaya cikin hudun dinari in ka tabbatar zan ga ai a kalandare na musulunci duk suna sa bana zakka kaza ne sadaki kaza ne musamman Nigeria da in sun doka lalle suna sa kaza kenan da samu wannan mas'alin rubu dinar kamar malikiya sadaki bai kasa da rubu dinar sai ka tambayo dinari yanzu nawa ake saida shi sai ka raba gida hudu ka doko ɗaya to shine kaɗan kin sadaki a malikiya ba aure in dai ba a nan ba amma da muka ce wa ansa malamai mafi yawa suka ji akan duk abu mai kima mai daraja ana iya bada shi sadaki to sai nan zancen walima ne muke kaga annabi sai ya ce mai awalin imi awalin i walima walau bi shatin koda da el afuya kenan nan sai wa ansa malamai suka ce kaga annabi ya wadi ne wa an suka ce alal istihbabi wa an suka ce alal wujubi tunda ai umurni ne annabi ya yi. kenan umarnin annabi ku kamar wajibi ne kenan wa'an suka ji akan waliman nan in kai aure wajibi ne kai wa'ansu su ma malik suka ji anan mustahabi ne kai wannan walimai saboda me yasa karina an ga zamanin annabi in baka wani bai yi ba annabi bai sa shi ba dole kenan me zamu gane ne nan yin walima in an yi aure mece ce sunna ce mai kai tunda kaga annabi ya ce abdurrahman bin auf i walima kenan daga amarya ta tare budurwa ko zawara auren farko ko na biyu kenan yin walima menene sunna ne mustahabi ne to kuma zan mu ga ake walima dole sai ta kuɗi diya ko ta kuɗi kaɗan da hadisan gaba zai gama sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis عن يحيى بن سعيد daga yahaya dan sa'id al-ansari أنه قال yahaya dan sa'id al-ansari yace لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
labari ya isko ne cewa ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah كان يولم ya kasance yana walima بالوليمة yulibu bi walima yana yin walima ma ما biha فيها خبز ولا لحم walima da annabi yake yi in yi aure yana walima wataran ma fiha khubzun wala lahamin wanda babu gurasa babu nama kamar kace ba burodi ba na romo da nama kenan da bai zama ita yanzu aka ce ba nama walima kenan zaka yi ta da sodani ko da ji sai yanzu da wannan ko kenan dai ga ma wai walimar da canja ya ce ma kai da koda da akuya kenan ai wani kudin akuyan ma to sai ka so da bino da fiya wata yo dalili da biro da biya wata ko kuma sulani ai almuhim kai ne ai daidai ruwa daidai tsaki kenan shine kama wannan balaga ne kina kaga nan yazo a mursal amma dai had- sahihi ne hadisi ne wannan anan ne mu dai zo mursal sahihi ne ahmad ya hudu shi a musnad bukhari da muslim duk sun hudu wannan ruwaye na balaga ne kina kenan annabi yana walima babu gurasa babu nama kenan damun daɗin ba burodi da nama ne ba a duk walima don aka ce babu gurasa babu nama kenan da me aka yi ta da wa duka ce aka yi to kenan shine a auren safiya yayi walima da bino da ciku da ruwa da bino ciku ruwa a auren safiya kenan yanzu wai me shi ai annabi abin da yake dai nuna ma an ce can koda da akuya kenan wanda bai da akuya fa kenan sai ka sai ne solani solani ko eh da kaga labari ko to kenan shi wani hadisi bai kiyamu yana muna mu walima daidai ruwa daidai tsaki sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ya ba na hadisi daga malik dan anis عن نافع daga nafi maula ibn umar عن عبد الله بن daga عمر abdullahi dan umar dan hattabi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها idan aka kirayi ɗayanku zuwa walima to ya amsa invitation inda yake iza du'iya ahadukum idan aka kirayi ɗayanku ilal walimati zuwa walima amma da muka ce walimai aure fali ya atiha to yake ai walimomin da yawa ne da kwai walimar aure da kwai walimar na gina sabon gida da kwai walimar yaro an mai kaci a canji ana wannan da kwai walimar saukan ƙura'ar duk irin wannan amma da ita wannan walima da muke zanci anan walimai aure su ma wancan da kwai bayani kansu ita wannan da aka ce izadu iya ahadu kuma idan aka yi kirayi ɗayan ku ilal walima da zuwa walima falle a kiha ya zo wannan walimai to wannan kaga mai annabi umarni ne kenan umarni ne in an kira ka an baka invitation ka tai kenan sai dai anan zai dauki magana biyu ita yin walima mice ce yin walima mice ce hukunci ta mustahabi am amsa kar au walima fa mice ce wajibi ce imam imamu na malik shi kan shi ya ta akan in an gaice ka walima ka tai wajibi ce kai ango kai walima mustahabi kai wanda aka wa invitation na zuwa walima kai ko me akan ka wannan dole ya kage sai dai walima kuma kishi biyu ce da kwai walima hasa da kwai walima jafala da kwai yanzu an kare sallah sai in tashi ko a yi sanarwa a ce malam usman ya yi aure gobe in allah ya kai mu karfe goma walima gidan shi kaga wannan mine ne jafala ce amci aka yi ba kayyade ba aka ce wani da kwai wadda ake ni nan wadda malam usman ya kawo baba ya takarda yan bita suwan envelope to na ke ce ka walima gidana kaza kaga wani bice ce has ce to ita ce wannan wajibi ne sai kaji in ba da darura ban baka ji baligi ne amma dai wadda a masallaci ne aka tashi aka yi sanarwa jafala ba a san kowa ne mai wanda ya samu dama amma dai wadda aka baka invitation ko aka ma whatsapp ko ya ma text ko ya ma audio aw walima ta ranar kaza a lokaci kaza to wannan ita ce wajibi sai ka ji imam malik dalilin wannan ruwa suka ce wajibi ne mutum ya tafi ko da yana azumi sai ya je ya zamna a ci abincin ya tashi ta yi amma dai wajibi ne sai a ba ta ba shi ba ta ba wai sai ya hallara ko eh da na fila ne aka ce in yi tube laifi ba amma duk kula kula ne masu ramawa kamar yana azumin ramawa ko na abuwa inda na fila ne an yana iya ci ba laifi ne ba tunda an ga abdullahi dan umar ana gaita shi walima yana azumi ya je ya zamna a tashi walima din kenan wannan urwaye ita ce malamai suka ji akan hadisi ne sahihi a kharajahu buhari ya hudo shi muslim ya hudo shi sai malamai suka ji akan duk wanda aka bashi walima hasa ta kart da sunanka ko da kira ko da wannan dole kai kenan in kuma ama ce gama duka ce hudi ne aka yi a masallaci wannan mai kafuta saboda annabi ya ce ya zuku sa mutum ya ya kira ya kira ya ta hoton shi kusa shi asara dole ku je haka ne ma ka yi kira wajen mutum nawa ka sarke kaji ka sarke da jaja da da kuma mutane suke zuwa ai baka kusa ma adalci ba wa zai ci tuwa kenan dole a je kenan me zai gane nan yin walima menene mustahabi halarta walima in an gayyace ni menene wajibi to su ɗan rakiya ba kaji da ɗan rakiya ɗan rakiya babban mutum ai kullum da yana tare da abokan shi da hadiman shi da me aka zo aka gaice ka ka ja hadiman ka gaje a musulunci ko kai ɗaya zaka je ai wata ran mutum da kai mai kima mai daraja wanda kullum kana samun shi ka samu hadimai duk inda yake abokai da bai suna bai shi to sai aka kame wani abokin shi yana aure ko wani ko mutum yana yi sai ya kame invitation na walima to in ya tashi shi ɗaya zai je kwan ko ya je da rikiya ya za ka lafa ya ba da ya ba ka amsa ya ba ka amsa annabi sallallahu alaihi wasallama da kai walima bi da aga yace shi ya ga yaka sai kira jama'a ta farko da kai hadisin nan na gaba na hayyatu da ya kira shi wani mai dinki ne sai ya gaita annabi sallallahu alaihi wasallam a walima kenan ya ka annabi ya gaita shi kawai walima to ai annabi bai san ba sai annabi da zai tai sai ja jama'a suka tai amma dai da yaji sai ya ce mai to wa'annan fa ba a gaice su ba sai amma hakuri mun zo da su to daga nan aka samu kenan in kai aka baka invitation kuma ɗan rakiyan kafa da an kai sai ka ce to ni ka ɗan kaza amma dai na samu ɗan rakiya guda biyar sun karo kenan a ɗan delita ke ka ba ka gaya mai walima malamai suka ce wannan tunda an gace kai daya ai yake ai prepare abincin da kuka kai kuma ka ja mutum biyar kenan kaga annabi sai ya ga mai ce to na zo da ɗan rakiya ya ga shi wannan sahabi kuma walimar jabir lokacin ita kuma wancan ta cin tuwo ce ta aure ce wannan annabi ya ga mana in ta cin tuwo ce da kwai ta jabir bin abdullahi ansari lokacin da ake handak ake ramin handak sai ya tuwo shi da matar shi daidai ya ga an bugu an bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya keɓance ko da mutum biyu su ci abinci sai dan tuwon shi bai wuce na mutum biyar tuwo bai wuce mutum biyar sai jabir ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana waliman ma'adiba cin abinci gidan shi ba ta aure ce ba na ana wuni ana gayya aiki na gidan handakin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sanarwa yace walima gidan jado gidan hayo kenan sai duka kamar kai dan kasuwa ne kana kasuwa a ce to gidan wani da wani da wani da wani gaba daya sai aka je gidan jabir jabir daga shi sai matai sai abinci na mutu uku zuwa kuma jabir bin abdullahi ansari sahabai kuma a lokacin da dama ana ginin handaka ne da an gani da aka je gidan jabir annabi ya ci aje walima aka cika gida makir jabir sai kasa zama iya shiga ya hutu ya ma irin wannan dama ba shawara ba ta kewa kai da mataka ka shiga ka hutu kana tambaya da koi ga rogo da koi tafiyoka da koi madara duk da ka hutu jabir ya shiga ya hutu ya shiga ya hutu ya rasa yadda zai shi ko bai san ba annabi ya san haka ne wata mu'ujiza ce annabi zai nuna ya shige hudu shige hudu annabi kyale sai ka she an sai annabi kira shi yace hudu abincin tire guda ne an zo da wata mutum sama da dari yace hudu shi aka hudu abinci aka an shiga manzo Allah sai annabi ya ce ayi gurgurku a shiga a ci in kuka ci ku hudu sai annabi ya tare wannan adda sai ake gurgurku in wannan suka shiga suka ci abinci yake karewa su ci su ci su ci bai karewa su hudu wannan shiga aka kare sak abinci bai kare ba dukkan mutanen suka ci kaga mu'jiza manzo sallallahu alaihi wasallam sai da kare mu'iza daga nan jabir ya tsaya tare nan sai da jabir ya zo har shi da matar shi ya ci shi kenan abinci sai kare amma dai wannan wanda suka zo gurin annabi duk da suka ci abincin bai kare ba to kaga anan annabi bai cewa ba jabir na zo da wannan tunda na ainihin mu'jiza ce amma dai a can da aka gaice shi ta aure sai ya cewa mutumin ka gaice ni amma dai na zo da wa'azu kenan mu muke ɗauka da suna zuwa walima an gaice ka muka ce mece ce wajibi ce kai ango kai walima mine ne mustahabi ne in ka samu yan rakiya sai ka gawa ango sai ya ce
قال وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik عن ابن شهاب daga ibn shihab muhammad ibn muslim imamu zuhuri عن الأعرج daga imam al'araj ya sunan shi imam al'araj abdurrahman bin hurmuz so عن أبي هريرة daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi alal asahi أنه كان يقول aba huraira yana cewa kalli wannan hadisin a شر wannan ruwaya sai ce annahu kana yaqul aba huraira yana cewa kenan zai zama to anan ruwaya hadisi bine ne mawquf ne ko li annahu usnida ila aba huraira kenan a wannan ruwaya zaga aba huraira ne yake cewa kenan a wannan ne muwadda yazo mawquf kin abu huraira a muwadda ma tunda ruwaya muwadda mu ai iri iri ce a ruwaya muwadda- muwadda ta imamu qanabi ya zo marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ya zo gurare da dama marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce kenan ka diba isnadin nan sai ya ce ba an a'arash an abi hurairah annahu kana yaqulu wa yake cewa abu huraira ko kenan ba ce ba an abi huraira anna rasul sallallahu alaihi wasallama qala kenan a ruwayar wadda ne zo mawquf li abi huraira amma dai hadisi ne ne sahihi ne kuma marfu'an ne ila nabi sallallahu alaihi wasallama to yace mi شر الطعام طعام mafi الوليمة sharrin abinci mafi sharrin abinci ta'amul walima shine abincin walima me yasa يدعى لها الأغنياء za a kirayi masu kuɗi ويترك المساكين a bar yaku bayi talakawa ومن لم يأت ɗanin بالجم- kenan mafi sharrin abinci abincin walima kenan ba dukkan abincin walima ne mafi sharri abin da ake yi kenan abincin walima mafi sharri abincin walima da za a kirawo ya ya shi ya shi ya shi ya shi ya kai ya ni ya ni a bar mu kenan a bar ya ku bayi a kira masu kuɗi yan business na tare kenan wannan shine mafi sharrin abincin walima kenan shine yace yudu ala hal aganiya a kira mawadata waye turukul masakinu a bar yakuba yake nan miskinai kenan nan zai gane kai kai aure ai zaka ga mutum mai kudi ne mutum babban mai kudi ne ko ogani sosai to inda ya aure babban dan kasuwa ko babban alhaji ko babban mai kudi kenan in ka ware abokanka yan business ka gayyato su kadai baka ga yato ba leburanka da ɗan dakonka da mai gadinka kenan kaga wanda shine mafi sharrimi abincin walima kenan kana so auren yayi albarka a walima kenan yanda ka ga yato babban abokinka mai kuɗi sai ka ga yato mai kwana na ma gadi a kofar gida tunda albarka ake nema ana kenan dan annabi ya ce mafi sharrin abinci abincin walima wani abincin walima wanda aka keɓance aka kira masu kuɗi aka barwa miskinai kenan Allah bai sa albarka wani abincin sai ce kuma
يدعى ومن لم يأت الدعوة ka shi maimaita ma wancan tan da muka ce amsa kira zuwa walima wajibi ne kaga nan ma sai cewa wa man lam ya'ti da'awa duk wanda bai zo ba gayyata ta walima na annabi yayi ne فقد أصلى الله ya ورسوله saba wa Allah da manzon Allah duk wanda za a bashi invitation zo ina walima ya ki zawa amma dai ba da darura ba mun san duk abu ko bi kake inda rura ta zo ta kure komi kawai ba da darura ba ka ki zawa an baka invitation to wannan faqad asallahu wa rasulihi ya saba wa Allah da manzansa ke gaga wannan hadisin shine dalilin waɗanda suke ga zuwa walima wajibi ne wannan hadisi tunda hadisi ne sahihi faqad asallahu wa rasulihi kuma da can baya da yace mutun yace idza du'iya ahadukum ila alwalimati falyatiha kuma ne yace ya kanar kuma yasa kenan wannan ruwai ita ce suke ga zuwa walima zuwa ta'awa ta walima aure amma dai ta walima aure in an kiraye ka suka zo wannan tahiyar wajibi ce imamu na maliki ma ya ji a wannan zuwa walima an an gaice ka wajibi ce domin an ce fakar asallahu eh sai dai inda aka samu sabani nan shi imam malik ya ji akan walima aure ita kadai take dokan wannan wajibcin amma dai su ahalin zahiriya sun ji akan dukkan walima in aka gaice ka wajibi kaje amma dai imam malik ya ji akan walimatin zawaj kadai ita take dokan wannan abu kenan zuwanta wajibi ne sai dai malamai suka ƙara bayani ai tunda walima iri iri ce karra da kai walima muka ce ta sabon gida suna ce mata alwakira alwakira ita ce walima ka gina sabon gida zai kaura kenan ba ta shiga nan ba a gurin imam malik da kai walima kawai ana lamun lafiya ne wani sabon arziki ya same ka yi kai sanwa ka ce a je a ci abinci wanda suna ce mata ba a ba ko ita ma kaga ba ta shiga ba ita wannan wadda ta shiga wadda in baka je ta ba ka saba Allah da manzo Allah ita ce walima aure ita ma ta auren ko bayan an tare yana in baka je ba azgaici da fakat asallahu wa rasuluhu ka saba Allah da manzon Allah mun gane wannan
وحدثني عن مالك ya bana hadisi daga Malik dan Anas عن إسحاق بن عبد الله daga Ishaq dan Abdullah bin Abi Talha أنه سمع أنس بن مالك ya ji يقول Anas dan Malik hadirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa إن خياطا wani tela hayyat tela ne dinki inda hayyatan wani tela a zamanin manzon Allah دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kirayi annabi sallallahu alaihi wasallama لطعام صنعه da wani abinci wanda ya dafa na walima قال أنس sai anis ya ce فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه sai وسلم na tahi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ga wani waye nan bai zo bayanin duka ba a wannan hadisi ne annabi da ya ce da sa'anis sai da ya cewa mai walima to na zo da sa'anis ba na karo jama'a kenan amma dai nan bai kashi ba sai anis ya ce fa zahabtu ma'a rasul sai na tahi tare da annabi ina إلى ذلك الطعام zuwa wannan abincin walimai فقرب إليه خبزا sai ya gabato wa annabi hubzan Min in ka ce sha'ir.
hubzan buroji gurasa ya gabato wa annabi gurasa wadda aka yi ta da sha'ir sha'ir ita wani nau'i ce ta alkama
ومرق فيه دباء wa markan da romo wanda a cikin shi da kwai kabewa romo ne amma da an same kabewa
قال أنس anis ya ce فرأيت رسول الله صلى الله عليه sai na ga وسلم manzan allah sallallahu alaihi wasallama يتتبع الدباء min haulin Min haulil ƙas'ati qas'ati.
yana bibiyai kabewai daga gehen akoshi kenan yana ɗaukan kabewai yana cinta sosai a nan sallallahu alaihi wasallama kenan shine ya tattaba uddum ai muka ce roman da aka dawa da na- da miyai kabewa to shine adis da yake bada labarin tunda shi annabi ai komai yayi sunna ne kallo ake ai shine adis ce ya ga annabi ya tabi udduba yana bibiyai kabewai min haulil qas'ati daga gehen kenan yana dodo ko ta haka yana cinta sai daga nan sai Ali ya ce falam فلم أزل أحب daga الدباء nan ban gushe ba ni ma yake son miya inda da kabewa a ciki بعد ذلك اليوم.
tun daga wannan rana kenan wani hadisi mai kantar da mu kenan kuma kai in mai hali ne ko da ya ku bayi ne ya gayyace ka walima ka ka ga dai wannan telan ne ko telan ka ne kana kai mai kira yana dimka ma ko da kai mai wadata ne in ya gayyace ka sai ka je wani bai tunda ka ga te a tela shi sunan kai tun zamanin annabi da kai gashi eh kenan kaga telan shi ne amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kenan me kake ganewa kenan ko da duk unwa ne da yake cika wani ma kake kenan kaga shi annabin nan tashi sallallahu alaihi wasallama ya kai kenan in wane ne yake ce mu nima wajibi ne mishi to yana ga daga nan zama tsaya tunda eh a shari'a a sunna a walima da ta zo wadda wajibi ce a je mustahabi ne a yi ta ita ce ta aure imam malik aka yi amma dai ta sabon gida da ta suna da mata sun kare biki da yaro an mai kaciya duk da ana yin da wannan su zahiriya sun ji akan ita ma wannan aka gaice ka dole ka je amma da imam na malik ya ji akan walima ita ce ta aure ita ce take ɗaukar hukuncin dole a amsa kiranta kuma ana yin ta ita babban abu da ya mu gane farko karatu da muka ce ana yin ta bayan an tare mu muna yin ta ranar ɗaura aure ko a ɗaura aure ita ko bayan an tare ake yin ta
Yanan miya da kabewa. Miya da kabewa. Sanawa. Yanan kabewa.
ai kowanne da al'adarsu kowane al'umma da al'adarsu ka gane kowace al'umma da al'adarsu ta cin abinci yanzu abinda al'adarmu mu zama ci sai ga wani baya cewa kenan su ta al'adarsu suna son miyar gabe wani wani gaba shi aibe su amma dai da ke sunna ne sai annabi a sai ani ce da naga annabi ya yana bibiyar wannan kabewa da ganin duk in naga miya da kabewa sai na bibiye ta nema eh ka san shi wajen abinci ai Allah ka sauki tunda da kai abin da halaka ne kai baka ci ba ka ci kwado yo haramu ne to a matsala ce ne ke lafiya matsala ce lafiya ya kama hujja shi haramcin shi ya zuwa budu kurani amma da ai matsala ce lafiya a saboda sabon babi sabon babi ne jami'un nikahi ne zama shiga hadisi wanda ya gama aure gaba daya kenan karshen baban aure ne ya kare ma walima sai kama jami'un nikahi to kwana rikicin gaba sai kitabu talaki ne rikici daga mun kare aure sai littafin saki kenan satin gaban sha Allah kai mu sai mu kare abin da ya shafi aure gaba daya sai mu shiga saki saki shine mai matsaloli ke lafiya sosai dan malamai magabata da suka wuce bisu san amsa tambaya ma akan saki inda kaga shine din rikici akan aure saki inda kaje wannan yace ma saki uku ce saki uku ne na mata a kalma guda malikiya sun ce ka a maida ta can su ce an ce a maida ta wane ce kaza wane ce kaza din rikici ne yanzu kamar saki uku a kalmar guda ne to ai alita dai kowa da hujja shi mun shi kowa zai ka hujja za ka hujja kaga in gaji a malikiya ba a iya maida ta in duk wanda ya saki matar shi su uku a kalmar guda malikiya hatta tun kiyan tsaujan gaira huni sai ta sake wani aure amma dai kuma ya buga a hadisai ya ce ai to ina zaka yi wani fatawa zaka yi kai ba alƙali ba kai ba wannan ba to mun zo dai babu saki babu saki da za a kawo wannan insha Allah da fata abin da muka karanta Allah ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu iko yin karatun da zawa karatun da aiki da karatun subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika